زعيم قالوا تالله لقد علمت تفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ɗan musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram ya shiryawa da gabatarwa ɗan wan Ilyasu bin Abdullah kashi dai tsawon kusan wata biyu za a ce don sama da kwana hamsin rabamu da wannan shiri kai tsaye dalilin balaguro kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mun dawo lahiya muna fatar allah subhanahu wa ta'ala ya shayu kanmu kuma ya gafarta mana kurakuran kenan wannan shine shirin mu kenan harko bayan mun dawo muna fata yan wadai sanda cewa dukkan darussa da aka saba yi kenan an koma tun ajiya kenan irin tafsiri kuma sauran darussa na talata da laraba da litinin daga insha Allah za a koma kamar yadda ake da insha Allah kenan sai bangaren kenan masu tambaya insha Allah kenan shirin na yau da na gobe insha Allah duk kai tsaye ne insha Allah kamar da aka saba za a iya kira a lambobi kamar haka kenan guda biyu lamba ta yartar mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96-99-0 haka lamba ta move mai lamba 94 32-50-42 kenan 94-32-40 sai ba da uzuri ga 'yan uwa wanda za su iya kira wani lokaci ko ba doka ba wani uwa wanda ya san tsari na kamar saudiya ko waje a idan mutum bai cikin nijar kenan idan aka kira shi kudin shi ake hudawa kai da aka kira a doki kudin ka shi wanda ya kira a doki kudin shi ken shi daga wani lokaci a yi kira ba doka ba na kan ɗauki lokaci nan lokaci in doka dan huta daga bayan doka saboda rage cin kuɗi da yawa shi sake wani zai iya kira ga ba doka ba wani dalili ne na dokan kuɗi da ake a cikin lamba wanda aka kira kenan a yi haƙuri game da abin da aka ba doka ba dai kuma da uzuri dai game da masu aika whatsapp su ga wani wuce ba karanta ba abin ne yana da yawan gaske yana da wahala mutum gaskiya ya a haƙuri abin da aka samu aka ba da amsa mutum ya gode ma Allah Allah sa kan daidai kuma abin da ba amsa ba abin ne da yawa ya da wahalar gaskiya iya biya kowa bukatar shi lokacin bai iya dokan abin da ake aikowa muna fatar Allah ya gafarta mana kurakuran mu kuma daidai Allah ba mu lada gaba daya bismillah al-rahman ibrahim نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين sai wannan ɗan uwa ya yi takarda cewa malam barka da dawowa daga inda aka je ya ce iya muku fatan alkhairi abin da yake tambaya kuma gashi ne shine yana cewa eh, a bangaren abin da ya shahi aƙida ya ce wai idan mutum ya gamu da kamar da da kuturu sai ya ce akwai sa'a kuma idan ya gamu da makaho sai ya ce akwai sa wai bangaren ba sa ba sa waya ne bangaren aƙida ta ɗan adam haka musulmi to aƙida musulmi kina takaicen wa kowa sanda mai hankali ya sani bangaren aƙida musulmi ya san da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara komi kuma kaddara tana daga cikin imani shika-shikan imani guda shidda imani bil kadar imani da kaddara abinda allah ya ga ya kaddara kuma allah ya kaddara dukkan kamar da cikin wa ingantatta annabi sallallahu ya ba labarin cewa Allah subhanahu wataala ya kaddara makadir khalq kahin ya kaddara duk abin da zai kana cikin halittun wannan kayan halittar sama da kasa ta shekarar dubu hamsin kina Allah kuma iya cikin rukunin imani imani da kadara kuma yana ga ko farkon musulunci za ka san cewa kana cewa ba mai halittawa ba mai arzutawa ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai badawa ba mai dole abin sai Allah to wanda yake da wannan imani ba mai talautawa ba mai azuta sai Allah to za a yi kasa a kanka cewa wani gamuwa da kuturu zai baka sa'a gamuwa da makahu zai baka rashin sa'a duk wani iya daga cikin aƙidu na jahiliya na rashin imani iya cikin canyi da ake wanda kuma nan ya haramta ya hana magana musulmi ya zamanto yana aiki da canyi canyi ne haka daga ciki na ga mai cikin kayan karanta ya kawo ma magana mace mai warakawa a ce dalilin arme da ya talauci dan wani ababen da ya wajaba ga masu imani mai kokarin barin irin wani akidu na jahiliya na neman sa'a da kuturu ko rashin sa'a da makaho ko mace ta kama arziki ko ta kama talauci wannan bangare mushkila biyu ce wani bangare za a samu na mugun katari ya yi wani armi ya samu kariyar jari akan samu haka nan to idan wadda ta zo daga baya aka samu kariyar jari za a ce ai dalilin arman wance da ya yi ya kare ita ta karya shi to na kai da imani na Allah subhanahu wa ta'ala komin a hannun shi yake shi yake arzatawa kuma ya ce ma ya fita Allah na zama ta fala musu kalaha kuma ma musu ba fala musu lumin ba'adi duk abin da Allah ya bude ma bayi na rahama ba mu iya rikewa to idan ka imani da Allah ke halittawa shi ke arzitawa shi ke wani abin wacce zaka yarda da cewa arman wata ya kame talauci kaga wannan rashin imanin wannan ya kawo yarda da wannan mata ita ta kawo talauci rashin aƙida na cikakka ya kawo haka haka wata kuma za a yi katari in wasu nawa matar da kake nawa kana tare da matarka ce guda Allah ya kawo arzikin kuma ana tare Allah ya amshi nawa ka gani ga mutane irin wannan iya da matar ya yi arzikin kuma ya karye suna tare kenan ina ga mata haka wasu kuma akan samu haka a yi katarin wata mace tare da ita kayan arziki akan samu irin wannan jahiliya ta rinka akwai mata masu sawa a kansu cewa dalilin ta kai arziki har ma akwai masu ma mazan barazana na su musu abin suka ga dama shi kuma mijin jahili ne iya tsoron kai ya sake ta ko ya bata mata rai ya talauce ta ta mai abin da ta wulakantar da shi ta sa shi daji ta yi abin da ta ga dama a gidan shi don iya tsoro kar ta bar gidan ya talauce ka duk wannan iya daga cikin rishin aƙida rishin imani sawa arzikinka a hannun wata ko talauci a hannun wata ko kusa dan wanku illa abin da bangaren arme yakan yi wani a wajen arman ya kashe kuɗin mutane ko jarin shi ne ya lalata a wajen arman wannan dalilin arme ya ja rigima sai a samu mugun katari arman nan da ya kame shiga rigima ana arme rigima ta bayyana in aiki na iyawa ci kudin ma'aikata kudin ma'aikata a kore shi in nan kasuwa ne ya ci rigima ya arme a samu matsala a ce wannan mata ce shi kuma tuni a wannan arme ya sa kashi rigima ya dora ma wani baiwar Allah a ce ita ce ta kawo talauci alhali shi ne tasarrufin da yake ne ya karye shi ya abin da ya karye shi ya ga magana cikin rayuwa na fatar kan wani abin za a san da cewa jahiliya ce mai imani bai dace yarda da da wannan al'amura ko gamuwa da kuturu sa'a makaho to shi ma dan wa kuturu shi kai kan shi ke shi da wata bara wanda wata bara ne ma hannun mutane zaka ce ka maka sa'a wani abin duka bayi ne na Allah kayan bayan Allah arzikinka a hannun Allah yake rishin haka komai ka koma ga Allah ko ka ba kanka wahala Allah ya shaida mu tabbatar mu akan aqida ta musulunci yarda da komai a hannun Allah yake sunan Allah Musa to shi wani mara tambaya ke wai menene tsari a musulunci
to haka ce tsari kasan akwai hausa na cewa kubli ana cewa tsari a tsari a musulunci shine allah subhanahu wata'ala ya wa mata umarni na waƙan da fi biyu tukun la tabarju da ta tilula allah ya magana mata ku zamana a cikin gidajenku ya ce kar ku yi huta huta irin ta jahiliya kenan kayan musulunci kenan mace suturarta mutuncinta a gida in ta kama a ce za ta huta katta yi huta irin huta ta jahiliya galiba ce ta kata huta ba ta katta yi huta irin ta jahiliya akan wannan ne kenan ake cewa tsari a musulunci ta wannan hanya ya tabbata kuma ilowa maganar tsari lalle namiji shine jagoran iyalan shi da diyan shi da matan shi amma ki sani baiwar Allah ko da baki da miji ko da kin yi ƙarfin mijin ya abin da kika wadi to ki san da cewa laihi ne huta ta a jahiliya huta a gwada mu 'yan gari ado a gwada musu adon zinariya da azurwa a gwada musu cikar wuya da damtse da sauransu wannan taka doka ce ta Allah laihi ne ko da baki da miji ko kina da mijin bai hana ki ba bai halitta gare ki wani abu shi sa na wata ruwa musulmi ke cewa duyusi za ta kudu janna na ke cewa duyusi mana mara kishi bai shiga aljanna me mara kishi kenan wanda zai ga iyalai shi ba ruwan shi ta shiga ko ina ta wata ko ina ba ruwan shi da ganin munkar cikin iyalan shi kenan wanda ba ya tsari ba ruwan shi da ko ina su shiga amma maganar tsari wanda shi tsari na musulunci akwai wanda ake tsammanin wasu ta tsari ne amma ya saba ma shari'a ma masu cewa misali mace wa kuma wasu adawai idan yaron ɗanka in ya kai shekara goma ko bai shiga gidanka ba ya balaga shi ke mai wani shiga gidansu wani ba haka bane ba matarka ko ba uwa shi bace ba mu har mu shi ɗanka ya zama shiga gidanka ba wanda yana cewa mace daga daga gidan uwanta sai da ya makara to idan mata bi su hutarwa ya aka aka sa hijabi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke huta bulaguro ya tayi da matan shi su zo masallaci duk wani inda a ce ba a huta gaba daya ana samu wannan har yake magana cewa duk matar sa turare ka zama ka sallamu ka zama sallacin mu kake suna huta amma huta cikin sutura ta musulunci kenan nan abin da tsari namiji iya cikin hakkin namiji kan mace kar ta huta din zan ta huta ya san da ina za ta kuma da uzurin shi kuma cikin sutura ta musulunci rashin haka shine rashin tsari kenan za ka mutum da laifi da rashin kulawa da iyalan shi na ta takaice an gaya maka yanzu tsari shi tsari a musulunci na kulawa da iyalai ina shiga su ina wata su ka san jagoranci su a hannunka shi ne hakkin da yake kan maza gaba daya shi ne kubule shi ne a tsari an ga ce kubule ya ce su ana ce asalin kubule ka kama wanda washe kai ma na ma wani kubule kubule su an za su ke sam sun ma san batuta gaba daya ko da hikabari to shi kuma ka saba tsarin musulunci shi Allah ta kasu ta da jahiliya kuma nan sai sai ma'aikace madan suna huta su ta yi unguwa su ta yi gidajensu hatta da ka sha ban kasa Aisha da aka kasafi suna huta su yi bulaguro tare da muharramansu haka ce bat huta bulaguro ila muharraminka kina ko huta a musulunci ba ce an shiga abada ba huta ya kabari ba haka bane ba ana huta amma hutar ce a yi ta a tsarin musulunci shi ne magana ka ta a sa cikin hijabi cikin sutura shi ne magana da aka yi kan shi ba ce kun kuli amma da wata wata haka bane ba idan ka kawo kulin fasara waccan ta tsari da abu ne amma da kakka ɗauka cewa mace san ba ta wata da gidan miji gaba ɗaya ya saba amma nasun qur'ani da ya magana akan wuta ta jahiliya shi qur'ani ana su zamana a gida fukan bibi tukuna ce amma la tabarujun tabarujun jahiliyatul ula kenan la tabarujun tabarujun jahiliyatul ula shi wutar da kana sun tabarujun jahiliyatul ula ne wuta irin ta jahiliya shi Allah ana ba wuta sama na ba wuta irin kina a gwada ado irin mata da suke yi a sharce kai a sa kona kai a sa kayan ado ana gwada kirji da magana wuya ya cika irin kwasa ne da mata suke a nan a masu albazarci masu gwada jikinsu wannan shi ne haramun allah haramta mace ta wannan wuta irin wuta ta gwada ado da gwada da tallaban na a cikin gari sama zana ta mata da ta huta gari dan ta ba gari kamshi tana zane ne ta buga turare ta bi titi da kamshin da annabi ce fa zaniya fa zaniya ce zan take kuma ta wuta ga ba gari kamar annabi ce madana ya ce sai ta wanke shi gaba daya kaga shine hadarin mutum haka nan kenan na'am to sai wannan yake tambaya cewa kamar mutum suna iya su samu su hada kuɗi su sai dabba su yi kiwon ta kuma su raba kuɗin ta wannan eh yan wa duka musulunci iya goyon bayan sharika aka ce haɗin gwiwa akwai a kasuwa akwai a gona akwai a sayan dabba mai kiwo maka kawo mu saya mai kiwo in an an kare a raba donan abu ne mai kyau iya ni ni dai bana iya ai ban gama da kai kudi na bai kaiwa kai na ka bai kaiwa kamar an mu gamai mu samu mu yi. wannan ba lafiya musulunci
to sai wani yake tambaya cewa kamar mutum ne biyu suna zaune a masallaci haka sai wani ya zo shi sai ya raba su tsaka ya shiga tsakiyar su ya dinga ya fara nafila to da yana nafila ya kuma tsakanin su shi wannan da na kote da kote sai suka sa hannu haka suka gaisa ina wani haka ina suka gaisa bayan gaisa wannan wai shi ma wai kamar an shiga gaban mai sallah ne da ake cewa an hana bin gaban mai sallah to shi maganar ai an yi almuru da ya musalli hucewa aka yi ba magana mai kanu ba na wucewa ka gitta ka wuce shi aka yi magana aka hana a gaban misa ba mai ka hannu ba nan ba wuce aka ta yi a yan hannu ba ba nan ba ka ba kira shi ba ka shi muro wannan kuma shi eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a raba mutum tsakanin mutum biyu suna zama a masallaci an hana na'am a masallaci an hana raba mutum eh dai dama ko ka zama amma ka zo ka shiga ka wara su kai ka shiga daka Mm.
wannan hani ya zo kan haka nan hani ya zo ba a yi ba a yi lahi ne eh
na'am
to mana wannan yake cewa wai mutum ne wai zai baka zai ce eh, eh, eh, ka saya mai ita ba kamar ta shika talatin a a kiyaye ta wani aka je wajen layya sai a sayar da ta kamar misalin shika ɗari daga baya wai a raba riba ya kice wannan iya halatta uku shine wannan bayanin da na magana yana ga tambaya guda ce yawa kira ne babu laifi baka kudi kai kai kiwo ne da kudi na shi a ce haɗin goyo kenan kenan kai kai kiwo ne da kudi na an aka sai da dabba wannan kai ladanka na kiwo ne ko da kudi na ne mu raba abin da aka samu ko a ce misali ma'ana ya ce misali za a raba gida uku kai mai kiwo kashi biyu ni kashi ɗaya ko ko ni kashi biyu kai kashi duk wani abin da aka amince ni da kai muka yarjejeniya za a yi kiwo kan haka ba da matsala kan haka halittin haka
to sai wani mala sarito da shi yake cewa wai kamar yanzu wani mai haraka ta kasuwa da nake ya ce akwai kantana da ake bada akwai wanda ya- ya kan je ya amshi shago a wurin nan wurin hukumomi wurin gwamnati na masu kasuwa shi ba dan ya zamna ba a dan ya sai dama wani ne daga baya ya ce wani iya halatta
to wannan ana abu ne wanda shi idan mutum ya mallaki abu a musulunci akwai ijara saman ijara ina iya ɗauko haya na ba haka bani ni ma in yi haya in yi wani aiki daban da shi in ba wani haya irin karkace na amma ni ne da masu kan shi ka yi magana kenan in dai har da gaske yakan yi ya bukata shi a zuko bai da hali ya ba da haya ko ni abin da yake haƙƙi na ne kaban wani kuɗi in bar maka iya cikin wani abu iya cikin wani abu gaske ban da ya sana ce akan a ce zan haramu akan haka nan to wani haƙƙi ne mutum yake da shi iya iya masa idan shi bar maka shi kai kan ka bashi wani abu wanda shi ya bari dalilin wani abin da ya samu shi bar maka na ka yaki da shi kai wannan in dai aka samu yarjejeniya aka amince ba san hujja za ta ce haramun gaske magana
to sai wannan take cewa wai mijinta ne ya kaurace mata nan da wata biyar ta ce ba tare da laifin komi ba ita ce wai in baya son ta ya sake ta
to shi a musulunci ana kiran shi ila'i nassan qur'ani ya kawo magana ila'i na'am da zai ruwa mina sa'ayin tarbi sa'ar ta ashhur Allah ya ji magana wanda suke ila'i mana haddaran rantsuwa ma ta sun yanke alaka da suke taba mace kurin kai da gangan ka ki taba ta tsawon wata hudu iyaka ne a musulunci an wata hudu yayi bai dawo ba shar tana da dama ba cewa ba kuna ta ta ya kare a mace an ba ta dama namiji ya dama kushi iyaka in ya wata hudu da yanke alaka da mace to tana da haƙƙi ta ya kara ko ya komo ya ci gaba da mu'amala ta alme da ita ko ya sake ta an kuma ta danganta haƙuri wannan kuma haƙƙinta ne ruwanta ba mu ce a raba su ko alme ya ƙare kenan haƙƙin mace ne ta nema kenan a wannan halin ta ambata da aka hana mace neman saki a yi magana a kan da aka hana ta neman saki inda babu laifin komi amma irin wannan kenan wata biyar ya huce doka tana da haƙƙi ta nema ya dawo a ci gaba da mu'amala ko ya sake ta in ta yaka ba ta laifi ba kuma da shari'a ne daga wata hudu ne ba kai da ya kai ta biyar ma ke da in ta kyale ta zama man duniya wani kuma haƙƙinta ne ba ta bace a raba sun da wata hudu bai je ba amma shekara nawa ne wannan tsakanin su ne haƙƙin ta ta bari ta ta dangana ba
to sai wani yake cewa wai menene ingancin hadisin da ake cewa wai imanin ɗayan ku baya cika sai ya sun abin da yake sun wani kunshi ya yin hadisi ingantacce la yumin ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi wannan hadisi tabbatacce cikin sassa iya ya hadisi tabbatacce ba ma shakka akan ingancin shi kenan da imanin ɗayan ku bai cika magana bai zama imani na kwarai sai lokacin da ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka wannan haka ne nan kenan kaga musulmi zai fata alkhairi ga musulmi musulmi ba zai musulmi ba hasada e bai mai hasada kana neman alkhairi gare shi kawai nake son alkhairi gare ka baka mai mugun mata ko mugun kaidi to ya ka kyakkyawan mu'amala tsakanin mutumi wannan hadisi guda ne amma iya kawo kyakkyawan mu'amala tsakanin mutumi gaba daya kullum kenan baka neman shauki ga wani da kake neman alkhairi gare haka kake so ga wani kaga an zama zama cikin mutunci kaga ba hasada ba sata ba kisa ba duk ba ba ba ba wani zalunci eh na'am malam sai wannan yake cewa barkan ku da dawowa bayan haka yana tambaya cewa wai wai kamar kamar yara da suke shiga gona haka sai su yi banna su ciro gujin mutane sai su zo kan titi ma su yada ta su yada wannan kin ciyawar to in ka zo wuce ka ga ciyawar haka nan in ka ɗauka wai kai ma kana cikin masu banna ko kuma ba laifi ka ɗauka kaka ce ka ɗauka a da hanya bisa titi to ai na bai tabi aka ce maka ba mai gwanin bai gani bai doka ya rage asara ai hanya ka ce ya iya sun ci gwanin mai gwanin yanzu doka zai mai kayan shi ni yau sabon san hujjar da zaka iya kawo mutane akan titi kuma kai babba ne ya sai ana kai maka shiga layan bana tai shi ya ci kujar kai kuma kace shi ya ko abinda ya zo ma a dan musulunci ake magana mutum ya shiga wata garka ko gona ya ciro ya ci a bakin shi wannan musulunci ya bashi wannan dama a cikin shi kai ya sa a jihu ko a kwano ko a buhu wannan akwai al'umma ta musulunci an ba da dama ka shiga garka ko gona ta wani ka yi bukata kuma bai nan ka bukata ka ci a nan inda cikin ka daidai cikin ka ci ba a kai lahi amma ka ɗauka a jihu ko a samu ko a kwano inda ka zan barawo
to wannan malamai take cewa wai mijinta ne wai tana bin shi sau da kawa shi ko baya gani ya ce wai in ta mishi abu sai ya ce wai kisa ce ita kuma sai ta wasa
ya ta wasa kisa kuma yan uwa ta ce masala ta zamantakewa isa yan uwa kita musulmi duk inda yake namiji ko mace komi ka yi kokarin yin abu don allah kuma duk idan ka hudu Allah kan lamarin ka zaka wahala me idan Allah matsayin mace da miji abu ne sananne Allah subhanahu wataala ya sanya mahi girman haƙƙi ga mace mijinta da umarnin kyautata mata kai a maka umarnin ke kyauta min shi kyauta miki wa ashrun bil ma'ruf kuma Allah ce wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf mata yadda aka yi umarni kai ta kyauta za ta maka biyayya kuma ita ma an mata wannan umarnin kai ma an maka kenan kowa ne ya alata walahunna su ma suna da mithlu ladhi alaihina irin abin da aka dora musu suwa miji bil ma'ruf na kyautawa shi ne wannan wani umarni ne kowa ya hau kan shi kiran wannan lokacin da kake mu'amala kake mu'amala da mijinki kina mai ne don samun lada da Allah zai bada na biyayya ga mijinki Allah ya ce maki umarnin kyautata wa miji ki biyayya ga mijinki kenan ladanki a wajen Allah kuma shi Allah ya san da kina yi kuma bai tozartar da ladanki kenan a jigo idan ke dan haka akan samu dan uwa miji ko mata yakan yi mijinki bai godiya akwai mutane bisu godiya za a musu alkhairin bisu gani ba ko aka ba su kawo ba akan samu haka nan amma dalilin bai gode ba ko bai ka aka ba ke bai hana ki ci gaba da mai abin da yake haƙin da yake kan shi ki bada ta rage gare shi ya saka miki da alkhairi ya miki godiya ta rage gare shi in bai ba ke kake cikin fasa saboda shi bai gani ma mushi wane ne a yi kokari ki dan haka uwa mutum mutum ne su da mutum yake iya yin inkarin abu ya ko aka amma ofo a zuciye shi wallahi ya san kina kyauta mishi ki ci gaba kyautawa ko da bai ce ba ya gode miki gaba da gaba ki dan Allah shi ya sani a ran shi shi yasa Allah ke maganar iya na kwarai ai da suke cewa innama nud'ukum bi wajhi llahi suka ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura dan Allah ke wasu bayan Allah suna ce suwa masa ta ba ma neman godiya ko sakamako kenan kaga mai iman dama iya abin shi dan Allah ki dan Allah biyayya ga namiji ibada ce Allah zai baki lada in ya gode fa ni'ima amma bai gode ba dai shi Allah ya sani kuma zai yi uwa rayuwa ce iyawa ya aramu wata ko da ko rabo kana tare zai san da matsayinki zai san da kyautata da kimci wata ba ta mushi wani ci kuma iya ya gane a magagin da kamar ya ji daji kamar ce ma shi ga muna ci gwada mashi kamar ta isa kin yi kaza eh kamar bai sani ba amma wallahi ofan a zuciya shi ya san kin a takaice dai yan uwa ko da mijinki bai ce ya gode ba ko aka kanki fasa aikin alkhairi ke ci gaba da kyautata mijinki yadda kike Allah ya sani kuma Allah zai saka mai alkhairi mu muna fatar da masu magana masu magana kira ganin ba mu da wani tsohon ba mu da tsohon tambayoyi da yawa kenan lambobin da za aka bada guda biyu su za a kira kansu imma lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 0 62 koko lamba ta mu mai lamba 94 talatin da talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurban katolos turande sankant karande su za kira kansu kenan wannan su ne abin da kira yanzu kenan babu tsakin tambayoyi wanda a kira yanzu ne za a amsa insha Allah
Mala sai wani yake tambaya cewa wai mutum ya ba da jika kamar goma a mishi saukar alkur'ani ka ga gaskiya Qur'anin gaba daya yan wa takaice abin da yake sananne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kashi اقرأوا القرآن واسألوا واسألوا الله واسألوا الله به من قبل أن يأتي قوم يتعجلوا يتعجلونه ولا تعجلونه وتروى تأتي لا تأكلوا به ولا تسقطوا به وتروى يأتي كوكا ينوى كوكا أنت القرآن أنا بقيت أصحابي اقرأوا القرآن كوكا أنت القرآن واسألوا الله به كلوك ألا دكاتن قرآن القرآن ولا تأكلوا به كوكا كمان القرآن كمان كان كنترا أبنشي wala ta sakasiru bi kakon neman tarawa da alkur'ani kaga kan haka ya ce ku karanta ku neman lada kayan wasu mutane za su zo ya ta'ajjalunahu suna gaugauta neman samun sakamakon karatun qur'ani a duniya ba sa jinkirta ladan alakhira kamar ko kashe kaga abin ya kai kai idan kamar shiga goma kaman kama abin ne ni na gwani cewa ma qur'anin wai za musu qur'ani sabka 100 a shiga uku uku wanda yake da kaman za a sidda an da tai ne daidai da da grossis wallahi ko shiga uku uku kan wanda haka gaskiya wannan bai cikin tsarin musulunci mai da qur'ani irin wannan kayan kwantara iya zuwa zuwa karanta mai qur'ani sabka ibari jika goma wani jika 20 da dace ina da gaskiya ba haka ba musulunci bai zo da ba bai cikin aikin magabata yin haka karantawa a biya mutum ladan ya sarki qur'ani wani aiki ne na baya na mai da abin kurin abinci da mai da qur'anin kasuwa kurin gaskiyar magana
to mala wannan yake cewa wai ina halaccin sadaka da ake ba liman bayan ya kare sallah
to an hana ba liman sadaka a taimaka mishi illa yan uwa abinda yake kamar wannan katin qur'ani ne ka amai da abin kamar kasuwa na kudin biya ya addu'a fadin wani ga haka nan radin mushkila ce ta kaskanta al'umma kaskanta malamai cikin al'umma a sama shi limamai da karamin ƙarfi to wai ba za a ba malam kuɗi ba cikin mutunci a gida a cikin sutura he a gaban kowa da kowa ita malam ga ina da 20 ina da addu'a a musa wannan ba mutunci ba bai cikin mutunci na girma da mamanku gaskiya ku taimaka musu ku musu alkhairi cikin sutura cikin mutunci amma mai da abin yanzu sallah ga Allah da mai goma da mai cinni mai dilla biyar kowa wata shi sallah shi da Allah wannan wallahi kullu al'adu ne na munana da karan garma ga kakari da nuna abu nan ka kada mu nan wajajen mu ba san mata gaskiya kuma sai ba ni mutunci ga malamai illa kare mustara ta kaskanta mata malamai kamar mabarata ne Allah ya shaida mu amin malam sai wani yake tambaya kamar mutum ne ya bar sallar isha'i bai yi ba har gari wai da washe gari wai ya ya kamata yi bari da gangan ko mantuwa to ta manta da ita to idan mantuwa annabi sallallahu alaihi ya ce man nama an talata aw nasiha kullu salliha da zakara duk wanda ya mance sallah ko barci doke shi ya sallace ta lokacin da tana kenan ya bar sallar isha gari ya waye ya mance ta misali ko da sallar asuba ne ke duk lokacin da ya tana ta manzala ce kun zai tashi kai tsaye ya arwala ya wannan sallah in kuma da arwala kun yin ta zai akwai mushkila da wasu ke kawowa a jahilce cewa misali kamance sallar magarba ka tana da asuba ko da isha ya ce sai wata magarba ta zagayo za ka rama ta ko kamar sallar asuba ka maka rana ta hudu ko sai ta sai ta azhar al'asar sai gaba ya asuba sai ta zagayo a wannan lokaci ya rama ta a dan uwa idan ka mance sallah ko barci ya dauke ka lokacin da ka tuna ko ka farka daga barci shine lokacin ka kai tsaye da baka laifi baka yi laifi ba tunda barci da komantuwa ne amma kana tunawa sai ka ce sai gobe sai ta zagayo to yanzu ka shiga cikin laifi karshe ma Allah bai bukatar sallah ko ka daga baya dan ga lokacin da yake kai hakan a yau a yi kokarin in dai ka manta sallah misali yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam kashi ya tayi ya kwanta tahiyya ta tahiyya an gaji an kwanta suka sa bilal ya musu gadin asuba inda asuba ta yata da su hikima Allah babu wanda ya motsa kaf cikin rundunar gaba daya asuba ta yi ta huce he da rana ta kullo ta kullo ma he da zayin rana ya buge su aka ta falka umarci Allahu akbar aka kabbara aka falka ya aka yi bilal kai da muka sa ka ka ta damu ya ce ya rasulallah wanda ya rike shirki wanda ya rike rangu ya rangu tashi neman shirki rena wanda ban tashi Allah ya mu tashi a takaice da annabi ya ce a tashi wannan kuna ko shi dani aka tashi aka yi gaba rana ta hudu ta dago annabi sai aka kiran sallah aka yi sallah ta raka a tare fajar kaga lokaci ne sabu gare su ba ce masu ta ta hudu yi misalar farilla sai da aka bayan kiran sallah aka yi raka a tare fajar to kwankoma aka ta da ikama aka yi sallar asuba ka ba ce a bari higo ba wannan shine sunna idan ka manci sallah kurin kai tsaye kuma ba a ce misali ka jero misali yanzu na manci sallah misali yanzu na misali na manci sallah a yau misali na manci sallah ta asar na yi magarba na yi isha sai bayan asuba ya tana bai na asar ba kuran la'asar kadai zan yi arwala in ba cewa yana jero su gaba daya la'asar ce wanda na bari ita kadai zan yi ba cewa ramo sauran bayan na yi ina sake su a ba magana jerowa na wadda na mance ita kadai zan yi ina fata an gane wallawa wala
to mala wannan yake tambayar cewa shi wai makwabci ne gare idan matar shi bata nan sai dinga kawo wani abun matan banza a cikin gida ya ce to shi zai mai magana ko kuma ya kyale shi zai yi a'a ba gidansu ba ne guda kuma musulmi dan wani lazim ya mai nasiha ya mai nasihar lalaci da yake na fajirci ne fajirci ne ko da gargajin zina ba mugun aiki zai tabbas me kai ta da shi wannan lazim din na makwabci ya mai kashe ya mai nasiha in yake nasiha to me kashe za mu da kar gidanmu na mun barin fasiki a cikin gida da ba tana komai kana kai kai ma malalaci ne yawa tana mu kuma shaye ku tun malalaci ne yawa wata ran matan ku zai bukata ma tunda yaki shi kenan dole kuma nasiya da farko an kuma yake kuma musiba suka jiya kenan kuma barazana dole kore shi eh tun da yake hasawa eh to sai wanda yake tambaya cewa ina hukuncin matar da in ta tambaye miji huta ya hana ta sai ta dinga gunguni har ta dinga ma eh me na san wannan wai wuta ma zai
a wannan gaga ya daga cikin ma'aikaciya yawa ba ta san ba haƙƙin girman mijin ko ya ta gada ma ce a takaice dai mace matsayin ke na musulma mijin ke mahi girman haƙƙi kanki shi ke da haƙƙin a wata ko a wata kin tambaya ce wani ai haƙuri ka aje ko sai rana kaza shi ke danyi haka nan abin da ake sai namiji bai da haƙƙi hana ta zuwa gidan danginta ko yan uwa uwa ta gaba ɗaya amma tsara wuta lokacin wuta haƙƙin miji ke hatta kai za ta mai barazana wasu ma su ga mu'amala ta magana kwanciyar abubuwa su ce kai ma kaza wannan duk wani barin hanya ne kuma halakar da kai gidan halakar gidan gidan miji zai halakar da kanki gaskiya a yi tsoron Allah abu umarnin maza shine babban aukurin shi ke da haƙƙi tsaya yau he gobe he jibi gaskiya magana yin haƙƙin hanka ta waye ne kenan
na'am malamin ne ke tambaya cewa kamar ya ce ma'ayin shi ya riga ya rasu tun ba ba ya ce amma ya ilwashi ta ce mishi kamar ya mishi bidda'u shi ne ke cewa to shi ba iya bayin bidda'u sai ya tambaya ji menene matsayin bidda'u a musulunci
to dan uwa gace fida'u asali na abin wanda ya zo ta hanyar mahulki ba Allah bai da Qur'ani ba manzo Allah bai kasa sunna ba sahabbai ba suka hodi ba ta yan baya wani ne ko mulki ne ta hanyar mulki ce ce ga kaza da ya kaza da gaba da ya da kaza duk hanyar mulki ce wanda mun sani ce a shari'a ba a shari'a ta wani abu da mulki gaskiyar magana babanka duk abin da kai na alkhairi Allah zai kai mishi rijiya ce misali sa'ad bin sa'ad bin ubada baba shi tarasu ya rasulullah baba ta tarasu me zan mata wanda zai amfane ta ya ce su girma ka shayar da ruwa duk da nan a ce horo-horo ba asali a ba ba horo-horo bai magana a ka gina rijiya wanda ya gina rijiya kan haka kuma har rijiya ta shahara ma a madina kan wannan a kenan a yau allah ya maka hali ma'aikinka na ɗaya ko da mutane suna bakan su sau da yawa in na samu kuɗi yanzu to da baka da baka da baki yin addu'a shi mafi muhimmanci ga ma'aiwa ta kuma magana sadaka addu'a ga ma'aiwanka Allah magafili abi ko Allah magafili ummi ko Allah magafili walidayya Allah magafili wa warhamu wa irin addu'o'in kullun kakkamanci da su an wa ko an wa ko da kudi ka zan fita sai bidawo kan kudi ne su ma sai kudi kwantara ce dan ba sa fita ka su kudi to ba ka kurma kuma yan babu inda aka ce ka dawo tsari ne yazo ta hada samun kudi dan ba ta kyauta kuma ta kyauta kayan kudi ne a takaice dan uwa ma'aihin ga ma'aihin ka ce kana da dama ka yi sadakar abin da Allah ya hore maka ka ba da kuɗi ga almajirai ga malaman ne kuma ba su kuɗi fi sabi da Allah ka kaima maiwana ka ba almajirai ko ba ne kama rago ba kun ka yanka sadaka ba a wanda yana kudin ka yanka rago ka yi sadaka ka raba talaka ba karamin kari a unguwa a ci nama Allah ka ma malaki ba hana ba ko ka ba almajiran ko ka ba malamai ko masu karamin karfi ko ka yanka dabba ma hidda abin da kai Allah zai kai mishi in kai dan Allah ba maganar sai ka taro jama'a na baba na kaza dan Allah kurin ka to ku kuma wani cika yaji kidin zai samu dama ke ta haka ba magana wani fidawa a kurin babanka Allah hore maka kai sadaka gare shi ta kudi ce inda hali ka gina rijiya in babu hali abinda Allah hore maka gina makaranta masallaci Allah kai mai wana ko ko ka disin da kai ko duk ka tana kai addu'a gare su alama ka fil walidayya lama ka fallon warhamuma amma wannan cewa ta dawo za zo a misali za zo a yi da haila ko dubu sittin ne ko dubu ne da dubun da ake da dubu saba'in to shi ya haila kun ga wasu kudi ko ta yi suka fari za a can za a zo ka haɗa kuza a mai asabacin fi dawo kai a asabar dubu saba'in to a suka fulla dubu saba'in ɗaya ba a babanka ba ɗaya ba a babanka ba kan suka ba me tambayi ma na larabci me ya suka firullah astaghfirullah ina neman gafara ta Allah astaghfirullah ina neman gafara ta Allah astaghfirullah ni nake neman Allah gafarta mini kuma ta mun baban ka nawa wai haka ban kudi kaga dai ina ba dushi zan rauci a shi da abuwa kullum ma da yawa ana abu ya yazo ne kullum hanyar samun kudi ce dole a kare ta dan akwai kudi amma ba shari'a ba ta musulunci ba ba Allah hadi ba ba manzo Allah hadi ba kullum da sunan sai aka ce shi da addini amma da abin kamar ma addini ne har ma zama sabo a hawa ke dawo an ka tambaya a ina Allah ce a ina manzon Allah ce a ina ka bazu kauri a malam wani ya mulki ya kaza shikenan kudin dan uwa babu wanda hana kai sadaka ci hana sadaka babu wanda hana sadaka sadaka abin yi ne kamar ma'aihuwanka ta kuɗi ta dabba ko bai kai amma wata fi dawo wani rana kaza wanda shine aka ce kullum tsari ne an baya amin malam sai wani ke tambaya cewa kamar bayan ya yi shafa'i ya kare wai wutiri yana iya yi da uku a ƙarshe ya yi sallama da guda ɗaya uku duka a jere duka lamarin sallar dare ya tabbata sun annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyar gaba ɗaya ma zama guda yakan yi raka'a takwas zama guda da kuma ya kawo wuce raka'a uku ki iya da dama in yi biyu biyu ya kawo raka'a uku ya zama guda duk ya halitta ya da dama ya raka'a biyu ya sallama ya kawo ɗaya ta ce shi ya yi daga gama gaba ɗaya muna ga lokaci ya yi na fatar Allah subhanahu wataala ba mu ladan daidai mun kula kula da gafarta mana sai da sai insha Allah za mu ci bayan kare goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا الحمد لفاعلون لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد